الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس آه إيه ما هو Aha. Yau Alhamis 29 ga watan Shawwal hijira tana da 1442 wanda ya dace da goma ga watan shida miladiya tana da 2021. Za mu ci gaba da darasin fikin malikiya a littafin muktasar kali. Wabi azimihi ala biddihi shine ba? Na'am. mutum ya yi kari bi azmihi ala biddihi idan ya yi niyan kishiyan abin da ya yi rantsuwa a kai amma wannan a yaminul birri kenan mutum ne ya rantse sai ya yi abu kaza kafin ya yi abin sai ya yi niyya ya ce kai shi ya fasa ba zai yi abin ba to yanzu yana yin niyyar rashin yi din shi kenan ya yi kari shikenan ainihin kafara ya hau kan shi ko da daga baya ya yi niyyar yin abun ma wannan niyyar yi din ba zai amfani shi ba wannan ainihin aminul biri kenan amma aminul hinsi ya ce ba zai yi abu kaza ba ko ya yi niyyar yin abun in dai bai yi abun ba har yanzu yana nan a matsayin shi cewa ainihin ba zai yi din ba misali ya ce wallahi sai ya yi abu kaza har yanzu bai yin ba ya ce wallahi sai ya yi abu kaza to yanzu idan ko ya yi niyan ba zai yin ba idan ya je ya aikata abin sai mu ce shi kenan amma idan yaminul biri ne ya ce wallahi ba zai yi abu kaza ba sai ya yi a wallahi sai ya yi abu kaza to yanzu a nan yana yin niyan kishiyan haka ya ce kai shi ya fasa ma ba zai yi abin ba yanzu kaga bi azmihi ala biddihi kenan yana yin azumin kishiyan wannan abin da yayi rantsuwan sai mu ce shi kenan kafara ya haushi ko daga baya canza shawara ma ya ji aikata wannan azamar ta daura mar kafara saboda haka ba zai amfane shi wannan yin ainihin abin da yayi wa min nisyani in aflaka hakanan idan mutum ko da mantuwa ya aikata abin ya yi kari kafara ya haushi in aflaka idan ya wawaita ya yi itilaki ya rantse wallahi sai ya yi wallahi ba zai yi abu kaza ba ya rantse ana nan ana nan ana nan ya manta da ya yi rantsuwa ko rantsuwan shika ko rantsuwan yan tabawa ko rantsuwa da Allah ko rantsuwan zuwa haji da sauransu kawai ya manta da ya yi wannan yamin ɗin sai ya aikata abin bayan ya aikata abin sai ya tuna ashe fa shi ya rantse akan wannan abin shi kenan ya yi kari wannan mantuwan ba zai amfani shi ba amma da sharaɗin in atlaka idan dama ya rantse ba zai ba mutlakan ne amma in ya ce na rantse ba zai ba sai dai idan wani abu ko rantsuwa ko mantuwa ko kuskure to kaga ya gindaya da wannan idan mantuwa ya sa ya je tunda ba alal itlaki bane bai yi kari ba amma yin itlaki kawai kwata-kwata ba zai yi ba sai kuma mantuwa ya sa ya je to nan mantuwan ba zai amfane shi wabil ba'abi haka nan idan aini ya aikata sashin abin da ya rantse ba zai yi ba ya yi kari wannan kuma a yaminul birri kenan ya ce wallahi ba zai ci abincin nan ba kage yaminul birri yayi ba bai cin ba kuma ya rantse ba zai ci ba ba yaminul birri kenan ba sai aka wani dalili yasa ko loma ɗaya ɗauka ya ci shikenan yayi kai ai ya rantse ba zai ci bane sai ya aikata wani bangare na ci din sai mu ci yayi kari ba dole sai ya cinye gaba ɗaya ba mun gane wannan yace akasu albirri akasin kubutar da kai anan ba wai akasin yaminul birri ba ainihi akan yaminul birri muke maganan wabil ba'di din wallahi ba zan ci ba sai kuma ya ci kaɗan sai mu ce yayi kari kaga yaminul birri ne cin shi ya zamo yayi kari to akasul birri akasin in a yaminul hinsi ne ya yi sashi to wannan sashin bai barantar da shi ba dole ne sai in yayi gaba daya yanzu misali ya ce wallahi sai na cinye abincin nan ka gayi wallahi sai na cinye abincin nan to yanzu sai ya ci rabi to yanzu yana cin rabi ya bar rabin wannan har yanzu wannan rabin da ya ci din bai kubutar da shi ba mun gane wallahi ba zan ci ba sai ya ci kaɗan ya karya wallahi sai na cinye sai ya ci kaɗan wannan kaɗan da ya ci din bai kubutar da shi ba in yana so ya kubuta sai ya cinye gaba daya mun gane ba wajen yaminu linsi wallahi ba zan ci ba sai ya ci kaɗan ya yi kari wajen wannan kuma wajen birin kenan wallahi ba zan ci ba kaga yaminu birin ya je cin ba ya ce ba zai ci ba sai ya ci kaɗan ya yi kari wajen yaminu linsi ko wallahi sai na cinye kaga ai bai cin ba ya ce sai ya ci kaga yana nan alayin sun ko to sai ya ci wani ya bar wani yanzu wannan ba abin da ya ci din bai kubutar da shi ba shine ma'anar akasu albirri araba a nan har yanzu in aflakan yana amfani a nan wajen har yanzu in aflakan ba zai amfani ba wannan in atlaka bi misiyani ne kawai amma wajen wannan wallahi sai na ci sai na cinye ka fahimta da kyau sai na cinye amma in ya ce wallahi ni ma sai na ci wani abu a ciki to yanzu in ya ci wani abu ya kubuta amma ya ce wallahi sai na cinye sai ya ci wani ya bar wani bai kubuta ba wallahi ba zan ci ba sai ya ci kaɗan ya karya yawwa wajen babi din a yaminul hinsi yake karyawa a yaminul birni yake karyawa amma wajen ainihin yaminul hinsi ya ce wallahi sai na cinye to cin kaɗan ɗin bai kubutar da shi ba dole sai ya cinye gaba ɗaya wabi sawiƙin hakanan ya yi kari in ya ci nuƙaƙƙen gari in an ce sawi gari ne kamar na alkama ake niƙa shi in an niƙa shi sai a marjabaru ya zama abinci kamar yanzu ba ana su garajiya ba ana irin su garabiya irin da sauran dai abin da za a nika gari sannan a samar mai amar hikimomi wanda za a gan shi shi dai ba zai amsa sunan tuwo ba amma kuma ana jin yunwa aka ci shi zai wadatar to irin wannan sawik din aha wa bi sawikin wa bi aw labanin ko kuma madara fila akulu idan mutum ya ci sawik din nan ko ya sha madara bayan ya rantse ba zai ci abinci ba sai mu ce yayi kai saboda me saboda wannan garin shi ma ai abinci ne tunda idan ka ci wannan garin ka sha ruwa zai rike ka zai kosar da kai faro faro ma an ka zuwa sha ruwa ka dama ka sha wannan ruwan zai kosar da kai haka ne idan mutum yana jin yunwa ya dauko madara kamar madara na shanu wanda ba cire mai ba zallan madara kana jin yunwa in ka sha zai kosar da kai saboda haka mutumin da ya rantse ba zan ci abinci ba sai ya ci wannan sweet din ko ya samu madara mai kyau ya sha sai mu ce da shi da wanda ya ci abinci duk ɗaya ne yayi kai mun gane kaga ai abinci ne ya ce ba zai ci ba sannan kuma abin da ya ci din ba abinci bane amma kuma yana zaman abinci amma lama in ban da ruwa mutum ne ya ce wallahi yau ba zan ci abinci ba a wunin yau sai ya ta shan ruwa to yanzu wannan ruwan ai ba abinci ya ci ba mun gane amma yace wallahi ba zan ci abinci ba sai aka kawo madara mai kyau sai karbi madaran ya sha sai mu ce me bambancin madaran nan da abinci za ta iya rike mutum shine bambanci wala bi tasawurin bai kaya bai kari ba amne wala bi tasawurin bai kari ba da yin sahur fila ata asha cikin inda mutum ya ce ba zan ci tuwon dare ba mutum ne rantsa ya ce billahi lazi yau ba zan ci tuwon dare ba ko ya ce in ya ci tuwon dare matarsa ta saku ko ya ce bai wasu wance ta yantu kawai ana nan ana nan dab da ya asalatu sai dama yana so ya azumi sai ya ɗauko abincin sahur ya ci to yanzu bai kari ba saboda tuwon dare daban abincin sahur daban ba wanda za a ce tuwon dare baya ci sai karfe uku da rabi na dare a in ka tashi karfe hudu ma ka ci abinci za mu ce kamar ka karya ne saboda haka wannan ba zai amsa tuwon dare ba wala bi tasawurin fila a ta'asha wa zawaki ko zauke sa muku wa zawakin lam yasil jawfahu haka nan bai yi kari ba da ɗanɗana abin da ya rantse ba zai ci wanda bai je makogoro ba an kawo ainihin kunu ne ya ce wallahi ba zan sha kunun nan ba ko ya ce in ya sha kunun nan matarsa ta kusa ko ko bawan shi ya yanto kawai sai aka ce kuma to yanzu kunun ma dama an kawo masu azumi ne amma na so a tabbatar da akwai siga ko ba siga sai ya ce bari ɗanɗana muku in ji sai ya ɗebi kunun ya kurɓa da ya kurɓa bakin shi sai ya furgar ya kurkure bakin shi bai je makogaro ba to yanzu ba za a ce wai ai ya rantse ba zai sha ba tunda ai bai je makogaro ba ɗanɗanawa ya yi wannan ɗanɗanawan bai sa ya karya ainihin wannan rantsuwan cewa ba zai sha ba an yi kiyasi da azumi kenan yawwa kamar azumi tunda ɗanɗanawa ba ci ba ba kuma sha ba amma fa lam yasil jawfahu in bai je cikin shi ba wa bi wujudi aksara haka nan yayi kari da samun mafi yawa fi laysa ma'i gairuhu cikin inda ya rantsa yace wallahi ba ni da wani wannan misali limutasallufin ko limutasallufin ga mai neman rance mutum ne ya zo yace dan Allah me sunan ka ma dan Allah allamin ka ranta min dubu goma saboda kuɗin sadaki na an ce dubu ɗari ne ina da casa'in sai ka ce wallahi ba ba ban da dubu biyun nan ba ni da komai a jikina to yanzu ba ka ce dubu biyu ba ka rantse akan baka da komai ban da dubu biyun nan to yanzu wannan rantsuwan dai rantsuwan shika ne ko rantsuwan yanci rantsuwan da ba lagu a ciki sai aka samu sama da wannan kuɗin da ka faɗa sai mu ce ka yi kai yawwa amma a nan a rantsuwan da ba lagu a ciki kamar rantsuwan shika ko rantsuwan yanci amma in kamar rantsuwa da Allah ne ai shi dama akwai lagu da ne za mu karbi ainihin hujjar ka na cewa kai ai a lokacin da ka rantse din kai a sanin ka kuɗin da yake a jiyunka bai wuce wannan dubu biyun ba kawai kana cirewa sai ka ga shi a ko ta ɗari biyar da ko wani ne ya baka ko ka tafi canji ne ka manta shi ya rike a jiyunka ko na abu to in rantsuwa wanda ake wa kafara ne wannan ba kafara akan ka za mu sa shi a sauran lagu ne amma rantsuwan shika ne misali mutum ya ce in yana da sama da dubu biyun nan matarsa ta saku ko in yana da sama da dubu biyun nan bawan shi wani ya yanto kawai yana lalubawa sai ya ji a can kasan kwandon shi an samu naira ishirin ko naira talatin shikenan matar ta saku shikenan bawa ya yan tun da biyu judi aksara fi laisa mai igairu a ya ce laisa mai igairu ba ni da komai ban da wannan sai aka samu ƙari shikenan ya yi kai amma ba ya ce limu tasallufin ga misali mai neman rance ko mai neman taimako ko wani abu ya faɗi haka amma la aqalla banda inda aka samu ƙasa da haka da aka zo neman rancen ko taimako ya ce ina yau kuɗi ai ba sa zama ya ce ai kwata-kwata yanzu a jikina naira ɗari takwas nan ne dama dubu ɗaya ne ɗazu na ci abincin ɗari biyu ashe shi ya manta ya sha miliyan na naira ɗari shi ya ɗauka ɗari takwas ne ma da aka cire sai a zashe ma ɗari bakwai ne da yanzu a nan bai kai ba saboda me saboda a lokacin dama ai yana magana akan yawan kuɗi ne ya ce ba shi da komai sai wannan yana magana akan yawa ne ba akan kankanci ba saboda haka na an samu ƙasa da wannan biyu kai
wannan astatin da muke fara zai amfani wani yanzu mutum ta ce tana da dubu biyu ne ya ce wallahi ba da shi wai astatin lai akwai ba da eh to amma lokacin da ya faɗa ɗan ai bai san bai san yana da shi ba ko ko ya sani da gangan ya rantsi a ba da gangan ba akwai dan rafkan ruwan mantuwa to ai shi ya zama lagu lemin kenan ya zama lagu lemin kenan dama shi lagu mutum ne zai rantse akan abin da shi a tunanin shi da yakinin shi yana ganin haka ne bayan ya rantse kawai sai ya bayyana ashe ba haka bane to wannan ya zama lagu lemin wa bi dawami rukubihi ya yi kari da dawwamar da ainihin hawan shi dabban da ya rantse ba zai hau ba wa lubsihi da dawwamar da tufafi a jikin shi fi la arkabu wa albasu ai la albasu mutum ne ya rantse wallahi la arkabu hazi dabba a halin kuma yana kan dabban ya rantse ba zai hau ba sai mu ce to yanzu maza maza ya sauka in bai sauka ba ya dawwama a kai sai mu ce ya yi kai saboda wannan dawwaman kaman ya sake fara hawa ne haka nan ya ce wallahi ba zan sa rigan nan ba kuma ga rigan a jikin shi to maza maza ya tuɓe in bai tuɓe bai bar riga ta rike a jikin shi nan ma yayi kai a nan ma sai dai idan muka duba a niyyarsa yana nufin in ya sauka ba zai karawa ba ko in ya cire ba zai kara sakawa ba in yana da wannan niyyar to wannan niyyar za ta yi aiki amma in bai shi da wannan niyyar babu sati yayi kai ya ce amma lame la ka dukulin amma banda kaman shiga gida ne yana cikin gidan sai ya ce wallahi ba zan ƙara shiga gidan nan ba kuma gashi yana cikin gidan to yanzu a nan ko zai kwana nawa ko ta nawa a cikin gidan in dai bai fita ba bai yi kari ba sai lokacin da ya fita a gidan ne gidan da ya ƙara shiga ya yi kari gane bambancin dabba da riga da gida yake bambance mana ba mu badara ƙwarai wabi dabbati abdihi ya yi kari idan ya hau dabban bawan wannan mutumin da ya yi rantsuwa fi dabbati cikin dabbarsa ya ce wallahi daga yau mota in je na wani ne ba zan ƙara shiga ba ana nan sai ga bawan wannan wanan ya samu aiki a fedara ya sayi mota mai kyau za ta yi makabarta ya zo a alaji dama ya zan kai abokin mai gidansa ya alaji za ka tafi ne ya bismillah ya ka buɗe ka shiga kana shiga ka yi kari saboda me saboda bawa da abin da ya mallaka duka na mai gidan shi yawwa ba wai bawon su ya ɗauko na mai gidan ba ko da mallakan bawon ne tun da mai gidan duk lokacin da yake so zai iya karɓe abin da yake wajen bawon shi a matsayin nashi wabi jam'il aswaɗi ya yi kari ko kuma muke bai kubuta daga ainihin rantsuwa ba bi jam'il aswaɗi da tara bulaloli fi la'abri bannahu cikin inda yake wallahi sai na da ke shi kaza bulala kaza misali ya yi laifi ne sai ka ce wallahi yau sai an ma bulala talatin ko ka ce in baka mai bulala talatin ba matarka ta saku ko bawan ka yayin to ko zaka je maka da kafa shikenan sai kuma ka zo ka wuce kyau sai ya kama ka aka zo yanzu a daji wannan yaro karami in an mar bulala talatin nan karbu a jona sai kai da bara ka ce yanzu bulalonin a duba a jujuwan nan duk a duba firifet da waya kowa ya ka bulalarsa aka haɗa bulala guda talatin sai ka ɗaga ka cauɗa mara sai mu ce ba zai yi ba ai talatin ta ce shi ko bulala ɗaya bayan ɗaya zafi yake shiga jikin mutum in ka masa talatin so da ya so ɗaya zafin ya shiga saboda haka muka kuta ba sai na ayuba ba
ai na wancan nasi wancan nasi ne wannan ko muna duba nufi ne duk mutumin da ya ce zan ma bulala talatin ai da nufin zai ladabtar da kai ne ya ainihin jiyar da kai raɗaɗi saboda haka wannan nufin nashi na zai ji yadda kai raɗaɗin bulala talatin ɗin in an haɗa bulala talatin a waje ɗaya an zuba mutum ko ɗaya wannan nufin ne raɗaɗar da shi ɗin ba zai samu ba. kamar wani kamar ya kamar ya kace sai na ma mari goma?
raɗaɗi ba kawai illan raɗaɗi ne.
a'a illan raɗaɗin shi dukan bulala. ai bulalan shi ne sigan bulalan sigan yake sai na ma bulala talatin sigan bulala talatin kuma kowa riga sa a daga a buga su talatin ne sannan kuma menene illan yana so ya horar da shi ne shi kuma masu gorarwa suka ce in ka haɗa bulala goma ka shauɗa wa mutum da kuma mutumin da za a ɗauko bulala a shauɗa mar so goma wanne ya fi kowa ya sani saboda haka haɗa ainihin bulaloli ka da ke shi ba zai kusantar da kai ba.
Haraba karatun bayan da muka yi yace ne yace wannan wanda yace damu koma urfi ko kuma.
Dama ai wannan din ma duka in babu niyya babu misali ba ka ji tun da fari ya faɗa ba yace idan babu niyya babu misali babu abubuwan da ya faɗa to ya yi kai da wayannan abubuwan yanzu a nan muna magana da siga ne kawai amma yana da wata niyya a zuciyar shi to dole wannan niyyar za ta aiki dama baka ya ce za a yi taqyidul mutlaqi za a yi menene taksisul taksisul amigo da taqyidul mutlaqi to duk za a yi su da ainihin niyyar mutum idan babu niyya za a yi da bisal abin da ya janyo rantsuwan da sauransu don an samu wannan za su yi aiki a nan wa bilhamil huti mutum ya yi kari idan ya ci naman kifi wa baibiyi da kwan kifi wa asalin wa asalin raɗabi da kuma gi abin nan a daɗa mene a zuman dabino fi mutlaqiha cikin da ya itlaƙin wa'annan abubuwan ya ce wallahi ba zan ci nama ba yau ɗin nan da gobe da jibi ana nan ana nan sai aka kawo kifi sai ya ci ya yi kari tun da ya nama ya ce kuma ya itlaƙi nama kawai ba zai ƙara cin nama ba sai ya yi kwana uku sai ya ci kifi ya yi kari haka nan ya rantse wallahi ba zai ci kwai ba kawai shi aka ka kifi irin mai kwai din nan yau zani ba yana gatsawa sai ji kwan kifi subhanallahi shikenan yayi kari tunda kwan kifi shi ma yake kwai ne tunda ya itiraki bai ce kwan kaza ko kwan tattabara ko kwan kaza ba sannan ya ce wallahi ba zai sha zuma ba bai ce zuma na kudan zuman nan ba kawai ya ce zuma to kaga zuma ai ana yin zuma na kudan zuma ana yin zuma na dabino ana yin zuma na ainihin suga ana yin zuma da abubuwa da yawa to kowace irin zuma ya sha tun da yaƙi tulaƙin zuma ya yi kai shine fi mutulaƙiha amma da ya kayyade to rantsuwan shi zai tsaya a wannan abin da ya kayyade na'am
wa bi ka'akin yayi kari in ya ci alkaki wa kashkinani yayi kari in ya ci fankaso wa harisatin yayi kari in ya ci wasawasa wa idribatin yayi kari in ya ci taliya shi me fi kubzin cikin waina mutum ne ya ratse billahi lazi daga nan zuwa wata ba zan ƙara cin waina ba kawai sai aka kawo taliya sai ya ci sai mu ce taliya ita ma tana wakiltar waina ko aka kawo fankaso ba mun san fankaso ba sai aka kawo fankaso sai ya ci shi ma dai yana wakiltar waina ko aka kawo alkaki alkaki ba shine wanda ake yin shasa siga ba sai ya ci shi ma yana wakiltar waina ko aka kawo wasa-wasa irin ainihin dambun nan da ake yi wanda za a ainihin daka alkama sai a ɗauko nama a haɗa a dafa ya zamo ainihin dambu to irin wannan shine ainihin wasa-wasa in ya ci duka ya kai fi kubzin inda ya rantse ba zai ci waina ba kaga yanzu a nan muna magana akan mutumin da ya rantse akan asali sai ya yi far'i to wannan far'in ya jinginu akan wannan asalin amma duk mutumin da ya rantse akan far'i sai ya zo ya asali wannan asalin ba zai wakilci wannan far'in ba mun gane shi wayannan abubuwan guda hudun gaba daya suna fita ne a cikin kubzu tunda an ce kubzu dai shine gurasa ko buredi ko kaza ko duk wayannan abubuwan za su amsa kubzu amma la akasihi banda akasin haka inda ya rantse ba zai ci alkaki ba sai aka kawo kubzu ya ci irin wannan gurasa din ya ci ko biredi ya ci to bai yi kari ba ko ya rantse ba zai ci fankaso ba ko ya rantse ba zai ci wannan wasawasar ba ko ya rantse ba zai ci taliya ba sai ya ci wannan alkubus din bai yi kari ba saboda shi alkubus shine asali wayannan gaba ɗaya kamar far'i ne a jiki shi yasa ya ce la akasi wa bi ba'anin ayin ka lura kamar kitse ne da nama mutumin da ya rantse ba zai ci nama ba sai ya ci kitse sai mu ce yayi kai saboda me kitse yayi wani bangare ne na nama amma mutumin da ya rantse ba zai ci kitse ba sai ya ci nama bai kai ba saboda in ka lura ai akwai wa'anda Allah ya haramta musu cin kitse za a ware kitsen sai a ci nama amma shi ainihin nama an ka lura kitse a cikin shi yake tokuwa kitse wani bangare ne na nama amma nama ba bangare ne na kitse ba in ka rantse ba za ka ci nama ba ka ci kitse ka ci wani bangaren nama amma ka rantse ba za ka ci kitse ba ka ci nama ba ka ci bangaren kitse ba ka ci asali ne ka bar farki ba kai kari ba ina jin duk zamu zuwa gaba aha wabi wabi ba'anin wa ma'azin wa dikatin wa dajajatin haka ne ba fi ganamin wa dajajin idan mutum ya ci naman tunkiya ko rago ko ya ci naman akuya ko bunsuru ko ya ci naman zakara ko kaza ya yi kai fi me fi ganamin cikin inda ya ce ba zan ci naman awaki ba in aka ce ganam ya haɗa ba'an da ma'az gaba su suna amsa sunan ganam to idan mutum ya rantse ba zai ci naman ganam ba in ya ci ba'an ko ya ji ma'az ya yi kari haka nan wada jajin mutum ya rantse ba zai ci naman kaji ba sai ya ci naman zakara ya yi kari hakan ya ci naman kaza ma ya yi kari a nan akwai abin da suke cewa lafun wa nashrun murattabun wa bi ba'anin wa mazin wa dikatin wa dajajatin fi ganamin ya koma ba'anin wa mazin wa dajajin kuma ya koma dikatin wa dajajatin kaga shi yasa yake walla bi ahadi ma fi akar banda ɗayan su cikin ɗayan misali ya rantse ba zai ci naman ganan ba sai ci naman kaza bai kari ba ko ya rantse ba zai ci da jaji ba sai ya ci naman rago ko akuya bai kari ba saboda kowanne yana wakiltan ainihin gidansu ne in ka ce da jaji ka ce wa da jaja kenan in ka ce ganin kuma ba'an wa maz kenan wa bi samnin usulika fi sawiqin yayi kari cikin ainihin mai wanda aka ainihin halakar da man fi sawiqin cikin nukakken gari mutum ne rantse wallahi ba zai ci man shanu ba sai aka ɗauko mar garabiya mun san garabiya ne to ita wannan garabiyan kuma lokacin da za a yi ta ashe an sa lokacin da ake damawa an dama ta da man shanu amma da aka soya ta ƙanshin man ma ya ɓace ya hallaka amma akwai a ciki kawai aka kamar sai ɗauka ya ci yana ci sai mu ce kai ba ka rantse ba za ka ci man shanu ya ce to yaushe na ci aka ce ai wannan garabiya akwai man shanu a ciki shikenan yayi kai ba zai sha to ai ko ƙanshin ta babu ko a baje an saka ba ko da ya zama babu ma tun da ne akwai a ciki yayi kari shine mustalakin fi sawikin wa bi za'faranin fi da'amin haka nan za'faran da aka halakar da shi a cikin abinci sai mutum ya ci abincin ya rantse ba zai ci za'farani ba yayi kari yanzu misali irin kayan ƙanshi da ake sakawa abinci sai mutum ya ce ba zai ƙara cin abinci mai irin abu kaza ba akwai irin su kimba su masoro su yari su ainihin tafarnuwa su mai duk ana amfani da su abinci ba sai ya rantse misali kamar tafarnuwa ya ce wallahi ba zan ƙara cin abinci da tafarnuwa ba shi kenan aka samu mace wanda ta iya miya kaka akwai wanda sun yi sai ya gazo ci ma ce ma akwai ta a ciki kawai sai aka ɗauko ta aka murza ta aka gyara abincin aka yi yadda ga abinci aka sassa kayan ƙanshi da me ya danne warin tafarnuwan sai da ya ci bayan ya ci kawai sai aka ce war abincin da ka ci na akwai abar a ciki me tafarnuwa shikenan dai an tabbatar da akwai ta nan ta hallaka a cikin din wannan hallakan da wannan rashin warin duk ba zai amfanar ba har yanzu ma akwai yawa abubuwan da suna da wari amma an yi hikimomi sai ga shi an sa su abincin mutum ya ci ko bai ji wannan warin ba saboda haka an an hallakar da zafaran ne kanshi a cikin abinci ya ci wannan abincin ya rantse ba zai ci zafaran ba yayi kai sai ce amma labi ka kallin banda kamar kunu wanda ubika ko aka dafa abinci ya zama tuwo misali mutum ne ya ce wallahi ba zan ƙara shan kunun unguwan nan ba kawai sai ga kunun an yi sai aka yi ƙoƙari aka samo gari sai aka yi talgen kunun aka zuba garin aka ainihin tuka sai ya zama tuwo sai ga miya tuwo da miyan kuka mai kyau ana kawowa ya zauna ya sharba sai da aka gama ci sai aka ce to ka san wannan tuwon aka ce ya ce ai da kunun unguwar nan aka yi tuwon nan ta shi ba kunu ya rantse ba zai sha ba kuma yanzu wannan abin da ya ci tuwo ne ba za sha to ai kunun an ainihin halakar da shi cikin tuwo ba sai mu ce to ai dama kunu dama ainihin tuwo in za a yi shi ma sai an fara yin kunun ko duk tuwon duniya in dai matar da ta iya tuwo ne ba zai yi kawai ruwa ta ɗauko gari ta yi ta murza shi a cikin ruwa ba dole sai an yi talge akwai abin da ake cewa talge yi sai an yi wannan talgen sannan a ɗauko garin sannan a tuka ya zama tuwo saboda haka dan ya rantse ba zai sha kunu ba sai aka mai aka murda wannan kunun da gari ya zama tuwo in ya ci wannan tuwon bai kai sai dai anan ma akwai malaman da suka tsananta suka ce sai dai idan ya ce hazal khalla an kawo kunun ne sai rantse wallahi ba zan sha wannan kunun ba sai aka samu wani mai hikima ya baki da shi kai sai shanye kunun sai je samu gariyar murza ya zama tuwo sai ya kawo bayan an ci sai ya ce ai ka sha wannan kunun yau shi na ya ce ai wannan kunun ne aka tuka tuwon da shi to tunda wannan muayyani ne ya ayyana wannan kunun kuma tuwon nan da a ci da wannan kunun aka ainihin murza ya zama tuwo sai mu ce yayi kai tunda ya ayyana aha wa bi me wa bistirkha'in laha haka nan da miƙa wuya ga mace fila tsabbal tuci cikin da ya ce wallahi ba zan ƙara sumbantar ki ba rai ne ya ɓace ya ce wance eh wallahi ba zan ƙara sumbantar ki ba matarsa ce ba kawai yake ne ta kamar sumba ta ya miƙa ya saki jiki ta sumbanta shi ta na kai ai shi ya ce ba zai sumbance ta amma yanzu da ta ka sumban in bai miƙa wuya ba za ta samu hanyar da za ta sumbanta saboda haka wannan istirha da ya ɗin ya yi kai kun bai ba ka eh kun ba da istihaba ba ta zo ta a to wannan ya zama wajibi ai duk abin da ka sani na kari in tilasta mutum aka yi kari bai ba ai in bai istirka ba tilasta shi ta yi to wannan tilastin ba zai amma ya istirka ya miƙa wuya shi ne ya yi kari ko yana bacci haka nan sai aka so yawwa to kuma wannan bacci ya yi abu ne da ban ba alƙalami akan mai bacci au kabbilti ni ko kuma ya rantsi akan wallahi ba za ki ƙara sumbanta na ba da ta kaba ki shi ma sai ya miƙa ta sumbanta shi kenan ya yi kari wabi firari garimihi ya yi kari da gudun abokin aini da gudun mabarcin shi wanda yake bi bashi shi inda ya rantsuwa ya ce la faratuka illa bi haƙi au ko kuma ya ce la farattani illa bi haƙi mutum ne ya samu wanda yake bi bashi rip ya rike ya ce ai billahi lazi ba abin da zai raba ni da kai sai ka bani haƙina tunkume shi ka ga yaran ko ya ce ma kai ni fa yau in baka bani haƙƙi na ba matata ta saku ko ya ce baiwa ta ta yantu ko ya faɗi dai wani abu na nau'i na rantsuwa ya kunkume yi sosai kawai a yaron dan duniya ne ya saki jiki ya ce to yanzu gashi magaruba ta kusa kuma ni ka na a kwastan ne yana cikin wannan fut da ya kubuce kawai ya fita ya fita a ɗari a tare a tare ina ya yi naki shi kenan kai kai dan da mai ka rantse ba za ka rabu da shi ba ko ba zai rabu da kai ba ka ga rantsuwan akan rabuwa kai kuma yanzu wannan kuɓucewan ai kun rabu kuna rabuwa kai kai to ga ma bi ta kulli yace wallau lan yufarri ko da bai sakaci ba kaza akwai yadda za a ce to ai kai ma sako sako kai har ya kubuce ina ka kunkuman ka rikan ka kama rigan shi da naka ka daure kai wa duk ka gama iya dabaru ka kunkume shi abi ka karfi ya gobje kai wani abu ne kawai ya tube ma rigan ya jefa ma ya gudu shikenan kai kai ka gama kai sakaci ba ma amma je rantsuwa ta ka sigar muke dubawa ka rantse akan ba za ku rabu ba yanzu kuma ai kun riga kun rabu saboda haka walau lam yufari wa in ahalahu kai ko da kai game ya masa ya yi kai yanzu misali mutum ne ka daɗe kuna ta wasan ɓuya yana hango kai ɓuya me yau Allah ya taimake ka ce ai ka zo bayan da asar da yana nan a nan yake aje na fit kana zuwa rub ka rike shi wajen na fit uku ya cinye ma ka rike shi ka rantse wallahi tallahi billahi ba zan bar ka ba ba za mu rabu da kai ba sai ka biya ni haƙƙina shikenan sai ga wani wanda ka sani shi miliyoniya ne ma ya zo me ya faru ce wallahi kaza kaza ce wannan yaron eh ai akwai kudin gadon shi a guri na wanda na karba bashi naira miliyan biyar yawwa alaji shikenan ma yanzu mashinan nawa nawa ne aka ce ɗari bakwai bakwai ne ce alaji to nawa ne kuɗi na wajen ka kaza kuma ka san wannan alajin ba zai ma ƙarya ba shikenan sai ya ce to in ka yadda ka sake ni ku je alaji biya kuɗinka sai ka sake shi kana sake shi kai kai kaga ya ma kai game ne eh yana bin ainihin wannan mutumin ne yayi ma kai game to ba ruwan mu da wannan kai game shari'a ta yarda da kai game amma sigar rantsuwan ka muke dubawa ka ce ba za ku rabu ba kuma wannan kai gamen kana yarda da kai gamen ai kun rabu kuma ba shi ya baka haƙin naka ba yawwa sai dai nan maniya kana aiki idan kana nufin ba za mu rabu ba sai na samu haƙina yawwa to yanzu ya ma kai game ai ka samu haƙinka to shine wannan niyyar za ta yi aiki wabi shami ya yi kari in ya ci kitse fillami cikin nama kamar yadda muka faɗa da su amma lan aka ci shi ma banda sun kuye ya rantse ba zai ci nama ba sai ya ci kitse ya yi kari amma ya rantse ba zai ci kitse ba sai ya ci nama bai yi kari ba saboda kitse farki ne na nama amma nama ba farki ne na kitse ba asali ne wabi farkin fila a kulmin ka haza ɗalikon ne كيف؟ وبفرق في لا أكل عن نظام ما شاء الله